أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر
إله إلا الله لا إله إلا الله الحمد لله الذي خلق الكائنات وتفضل علينا بجوده والرحمات هو الذي أرسل رسوله بالهدى والبينات وعضده لمن أنكر به بالمعجزات أنزل التوراة والإنجيل والزبور وأتمها بالآيات علام الخفيات قاضي الحاجات والنظر إلى وجهه نهاية الغايات والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد إخوتي وأحبتي في الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا فما أعظمها من وصية وما أجملها من موعظة أيها الأحبة في الله اعلموا أن ذكر الله تعالى من أجل العبادات وأيسرها عملا وأكثرها أجرا فكونوا من الذاكرين الله كثيرا فقد أمركم بذلك فقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا يعني اذكروا الله باللسان اذكروه في الأحوال كلها لأن الإنسان لا يخلو إما أن يكون في الطاعة أو في المعصية أو في النعمة أو في الشدة فإذا كان الإنسان في الطاعة فينبغي أن يذكر الله تعالى ويقر بالإخلاص ويسأله التوبة ويسأله القبول والتوفيق وإما وإذا كان الإنسان في الطاعة أو في المعصية إذا كان الإنسان في المعصية ينبغي أن يذكر الله ويسأله بالتوبة أو ويسأله التوبة والمغفرة وإذا كان الإنسان في النعمة يذكره بالشكر وإذا كان الإنسان في الشدة يذكر الله تعالى بالصبر فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي عن ابن بسر رضي الله تعالى عنه أنه قال إن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأنبئني منها بشيء أتشبث منه أتشبث به فقال له صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل أيها الأحبة في الله إن فضائل ذكر الله تعالى ومنافعه للعبد كثيرة جدا قررتها السنة النبوية الثابتة وصنف العلماء في مختلف العصور كتبا عديدة حول الذكر وفضائله وأحكامه وألفاظه وآدابه وأحكامه فمن فضائله أيها الأحبة في الله أنه يورث ذكر الله تعالى للعبد الذاكر له فقال عز من قائل فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام بخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي وأنا معه حين يذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه ومن فضائله أيها الأحبة في الله أنه يخنص به الشيطان وتنحل بسببه عقده إذ صح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال عند قول الله تعالى من شر الوسواس الخناس يعني الشيطان جاثم على قلب ابن آدم إذا سهى وغفل وسوس وإذا ذكر الله خنس وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد عليك ليل طويل أو يضرب بها يضرب كلها عقدة عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة فإن توضأ إن حلت عقدة فإن صلى إن حلت عقده كلها فأصبح طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان ومن فضائله أيها الأحبة في الله أنه يحط الخطايا والذنوب ويذهبها ولو كثرت فقال صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد, زبد البحر ومن فضائله أيها الأحبة في الله أنه يرفع درجة العبد يوم القيامة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأرضاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب والفضة وأن تلقوا أو وأن تلقوا وأن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا وما ذاك يا رسول الله فقال ذكر الله عز وجل ومن فضائله أيها الأحبة في الله أنه يحفظ العبد من الشرور ويدفعها عنه فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال صباح كل يوم ومساء كل ليلة ثلاثا ثلاثا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا يضره شيء وثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا نزل أحدكم منزلا فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل منه ومن فضائله أيها الأحبة في الله أنه يثقل به ميزان حسنات العبد يوم القيامة ويكثر أجور الذاكر حيث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده أعانني الله وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته وجعلنا من الذاكرين له كثيرا أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ina mai kaina wasiti da ku da jin tsoron Allah maɗaukakin sarki wanda yake cewa a cikin alƙur'aninsa ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله Allah maɗaukakin sarki yake cewa haƙiƙa mun yi wasiya ga waɗanda suka gabace ku da ku gabaki ɗaya al'ummar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam a kan cewa da ku ji tsoron Allah. Idan kuka ƙin tsoron Allah kuka kafirce wa Allah maɗaukakin sarki, to ku sani fa inna lillahi ma fi samawati wa ma fil ard. to fa mu sani cewa lalle wani Allah ne dukkan abin da ke cikin sammai da kuma dukkan abin da ke cikin ƙasai wa kana Allahu ghaniyan hamida Allah madaukakin sarki mawadaci ne game da bayinsa mawadaci ne game da dukkan abin da ke cikin sammai da ƙasai mawadaci ne da dukkan abin da Allah madaukakin sarki ya halitta kuma Allah madaukakin sarki abin yabo ne babu wani abu wanda ya kai wannan wasici girma sannan kuma babu wani abu wanda ya kai wannan wasiya kyawu shi yasa idan aka ce maka ka ji tsoron Allah an kai ƙarshe wajen yi maka tunatarwa domin har Allah maɗaukakin sarki da kanshi yake ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wala tuti'il kafirin wal munafiqin ya kai wannan annabin annabi sallallahu alaihi wa sallam kenan ka ji tsoron Allah kada ka yi biyayya kada ka yi ɗa'a ga mutane waɗanda suke kafirai ashe ko kaga idan mutum ya ce maka ka ji tsoron Allah ya kai ƙarshe wajen yi maka wajen yi maka tunatarwa ƴan uwana musulmi kaɗan daga cikin abin da ya gabata na hudubar mu da muka yi a cikin yaren larabci hudubar mu a yau za ta yi magana ne akan abin da ya shahi ambaton Allah maɗaukakin sarki shi yasa mu sani cewa lalle ambatan Allah maɗaukakin sarki iya daga cikin manya-manyan ibadu da ake ma Allah maɗaukakin sarki sannan kuma iya daga cikin ibadu wa'inda suke da sauƙi a aikace wajen aikata su ba su da wahala ba sai ka wahala ba ba sai ka sha wuya ba suna da sauƙi wajen aikatawa wannan ambatan Allah kenan sannan kuma ambatan Allah iya daga cikin ibadu wa'inda suka fi kowace irin ibada ne lada a wajen Allah maɗaukakin sarki shi yasa mu kasance daga cikin masu ambaton Allah mai yawa a cikin rayuwarmu domin Allah madaukakin sarki ya umarce mu da haka Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu dhkurullaha dhikran kaseera ya ku wa'inda kuka yi imani ku ambaci Allah ambato wanda yake mai yawa shi yasa malamai suka ce abinda ake nihi shine ai uzkurullaha bil lisan ku yi ma Allah madaukake ku ambaci Allah da hal halshen ku ku ringa yawan ambatan Allah da halashinan ku lokacin da kuke ambatan Allah ya zamanto bakin ku halshen ku yana motsi ku ambace shi fil ahwali kulliha a cikin dukkan halin da kuke ciki to a wannan lokacin duk wani halin da mutum yake ciki ya kamata ya ringa ambatan Allah madaukakin sarki domin dan adam baya gushewa ko ya kasance in ma yana cikin abin da ya shahi ba'a ga Allah shine yi ma Allah madaukin sarki biyayya in ma kuma ya kasance yana cikin sabon Allah ko kuma ya kasance yana cikin ni'imar Allah madaukin sarki ko kuma yana cikin musiba da Allah madaukin sarki ya jarrabe shi dan adam baya gushe wannan hali guda hudu to shi yasa malumai suka ce idan mutum yana ya kasance cikin masu da'a to wajibi ne ya kamata a gare shi ya ringa ambaton Allah ambatan Allahn kuma da zai yi ya tsantsance ikhlasin shi ma'ana ya sa a ran shi tabbas Allah ya karbi wannan aikin wannan ambatan da yake Allah ya karbe shi yayin da ya ambaci Allah kuma sai ya roki Allah ya karba mishi wannan ibadar Allah madaukin sarki ya datar da shi da wannan ibadar yayin da mutum kuma ya zamanto yana cikin hali na biyu shine halin saban Allah madaukin sarki to lokacin da mutum yake cikin wannan halin shi ma ya kamata ya ambaci Allah amma ta yane ne shi zai ambaci Allah shine wa yas'aluhu bit-taubata wal maghfira wa yas'aluhu at-taubata wal maghfira ya tambayi ya roki Allah madaukakin sarki tuba ya tuba zuwa ga Allah kuma ya roki Allah ya gafarta mishi wannan shine abin da ya kamata da duk wani wanda yake hali na saban Allah ya zamanto yana aikatawa idan mutum kuma yana cikin hali na ni'ima Allah maɗaukin sarki ya baka ni'ima ta kaza ni'ima ta gani ni'ima ta ji ni'ima ta tafiya ni'ima ta hannaye ni'ima ta kaza ni'ima ta kaza to abin da ya kamata shine ka ka ambaci Allah amma kuma da da godiya shine ashkur ka gode ma Allah tabbas Allah yayi mini kaza sai in gode mishi tabbas Allah ka bani ni'ima ta kaza ina godiya ga wannan ni'imar wannan abin da ya kamata ga mutumin da yake yana cikin hali na ni'ima kenan wanda kuma yana cikin hali na musiba Allah ya jarrabe shi da wata jarrabawa to abin da ya dace da shi shiko shine ya ambaci Allah madaukakin sarki da hakuri shiko sai yayi hakuri ya Allah kai ne ka dora mini abu kaza ya Allah ina komawa izuwa gare ka nayi hakuri akan abin da ka dora mini domin na san baka iya dora mini komi face alkhairi ne a gare ni dukkan abin da ka kaddara mini shine zai kasance alkhairi a gare ni saboda haka ya Allah ina komawa zuwa gare ka ina hakuri akan wannan ya Allah ka masanya mini abin da yafi alkhairi a wannan shi yasa a wannan bangare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi yake mamaki yake cewa ajaban abun mamaki ne li amril mu'min ga al'amarin mutum wanda yake mumini me yasa inna amrahu kullahu khair duk alkhairi shi in dai mutum mumini ne dukkan shi baki ɗayan shi alkhairi ne a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan in asabatu in asabatu sarra idan abun murna da farin ciki Allah ya bashi ni'ima ya same shi shakara sai ya gode ma Allah madaukin sarki fa kana khairan lahu manzo Allah yace sai wannan ya kasance alkhairi a gare shi wa in asabatu darra idan kuma abun bakin ciki shine halin musiba ya kama shi manzo Allah sallallahu alaihi yace sabara sai wannan muminin sai yayi hakuri fa kana khairan lahu sai ya kasance wannan abin shine alkhairi a gare shi to shi yasa mu zamanto muna yawaita ambatan Allah madaukakin sarki a dukkan hali daga cikin halillukan nan guda hudu da zamu kasance shi yasa hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake nuna tabbas an umarce mu da mu yawaita ambatan Allah hadisi ne da Imam Tirmidhi ya rawaito shi daga Abdullahi dan Busri yake cewa wani bakauyen balarabe ya ce wa manzan Allah sallam lalle shari'o'i na addinin musulunci sun yawa a gare ni sun mini yawa ban iya yin komi saboda haka fa akhbirni min hadi shay'in ka ambata mini ka bani labarin wasu daga cikin abubuwa wanda zan tabbata akan su in ringa yin su yau da gobe yau da gobe fa qala sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce da shi mene la yazalu lisanuka ratban min zikrillahi azza wa jal kada ka bari halshenka ya zamanto ya hayya bushe daga zikirin Allah madaukin sarki ma'ana ya zamanto ko da yaushe halshenka yana ambatan Allah madaukin sarki kana ambata nau'i nau'i nau'i na ambatan Allah madaukakin sarki Allah madaukin sarki ya taimake mu ya ku ƴan uwa mu sani cewa lalle falala ta yi ta ambatan Allah maɗaukakin sarki tana da yawa. Sunnar manzan Allah su wasallam haƙiƙa ta zo mana da shi sosai sannan kuma malamai sun rubuta littattafai da dama akan falala ta zikiri da hukumce-hukumcen zikiri da kuma abin da ya shahi ah, nau'i'ika na ambatan Allah da kuma ladabin da ake bi wajen ambatan Allah maɗaukin sarki amma a hudubar mu ta yau za mu takaita ne akan abin da ya shahi falala ta wannan ambatan Allah idan kuma wani lokaci Allah ya kaddara sai mu ɗauki wani ɓangare daga cikin wa'innan daga cikin falala ta ambatan Allah maɗaukakin sarki ya ku ƴan uwa shine shi ambatan Allah yana gadar ma bawan Allah Allah ya tu- ya ambaci wannan bawan duk lokacin da bawa yake ambatan Allah to yana gadar ma wannan bawan shi ma Allah zai ambace shi shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun ku ambace ni zan ambace ku ya ku bayina ku gode mini kada ku kafirce mini kaga me zahirin ayar nan take nuna tana nuna cewa duk yayin da dan adam zai zauna yana ambaton Allah to Allah madaukakin sarki shi ma zai ambace shi shi yasa hadisi da zamu kawo wanda Abi Huraira ya rawaito daga Imam Bukhari da Muslim dukan sun rawaito wannan hadisi daga Abi Huraira yana tabbatar mana da yane ne Allah madaukakin sarki yake ambatan yake ambatan bawansa Allah madau manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa Allah yana cewa irin wannan hadisin da ake cewa manzo Allah ya ce Allah ya ce shine ake cewa hadithul qudusi ko kuma hadithul rabbani ko hadithul ilahi yana da sunaye daban-daban kenan wannan shine hadisi wanda yake ake cewa hadithul qudusi wanda ma'anar hadisin da lafazin duka sun taho daga wajen Allah madaukakin sarki Allah da kanshi yake cewa duk wanda ana inda zanni abdi ina duk inda bawana ya zace ni duk yayin da bawana ya ya tsammani a gare ni ni Allah madaukakin sarki to ina nan malamai suka ce in kana sh- in kana khairan fa khair to idan bawa ya ambaci Allah da alkhairi to fa Allah zai kasance mushi alkhairi wa in kana sharran fa shar in kuma ya kasance sharri ne bawa ya nufi Allah da shi to kuma Allah zai zamanto ya nuface shi ko kuma ya kasance zai hada shi da wani abu wanda yake a sharri shi yasa manzo sai Allah madaukin sarki ya ci gaba da cewa idan wa ana ma'ahu hina yadhkuruni ni ina tare da wannan bawan nawa a duk lokacin da yake ni yake ambato na kadiba kaga sai aka kawo fi'ili wanda yake mudari yufidu tajaddud wa tikrar kenan zaka ga mutane suna ta maimaitawa ne domin shi ambaton Allah ana so a ringa maimaitawa ba so ɗaya ake yi ba ba a wuni so ɗaya za ka yi ba ba a ce a shekara so kaza za ka yi ba a'a za ka maimaita ne ka yi ta maimaitawa wannan shine ake cewa mai ambatan Allah maɗaukin sarki to sai Allah ya ce ni ina tare da wannan bawan nan a lokacin da yake ambato na wato ma'ana zan halarto a gare shi ina jira ya roƙi abin da yake so in mishi ya roƙi in kare shi daga abin da yake so in kare shi sai manzon Allah sai Allah maɗaukin sarki ya ci gaba da cewa kuma fa in zakarani fi nafsihi to idan wannan bawan nawa ya ambace ni a cikin ransa a cikin zuciyarsa ya ambace ni tare da bakin shi yana motsawa ba wanda ya san ma yana ambato na sai Allah ya ce zakartuhu fi nafsi ni Allah Allah madaukin sarki yake wadi Allah zai ambaci wannan bawan a cikin ranshi wace irin falala ta kai Allah madaukakin sarki ya ringa ambatar sunanka a cikin ranshi babu wanda ya sani a yau a ce shugaban ƙasa ya zo za a yi mai yake da suna mai tashi ala nation da ake yi sai ya ambaci sunanka ko kuwa misali ya zauna shi kaɗai a cikin biran shi yana ambatan sunanka wani irin falala gare ka to Allah ya ci gaba da cewa to ina ga kuma Allah maɗaukakin sarki ya ambace ka wanda ya halicci shugaban ƙasa ya halicci ƙasan ma gabaki ɗaya da ni da shugaban ƙasan da mu duka baki ɗaya ya zo yana ambatan ka to sai Allah ya ci gaba da cewa kuma wa in zakarani fi mala'in idan kuma wa ya ambace ni a cikin mutane ma'ana ya taho cikin mutane yana karanta alqur'ani yana ambatan Allah to Allah ya ce zakartuhu fi mala'in khairin minhu zan ambaci wannan bawan da ya zo cikin mutane yana ambato na zan ambace shi shi ma a cikin mutane ko a cikin wa'inda suka fi shi alkhairi wa'inne ne suka fi mutane alkhairi su ne mala'iku domin Allah maɗaukin sarki zai tara mala'iku sai ya ce wane ɗan wane yana ambato na a yau ni ma ina ambaton shi a cikin su a cikin mala'iku wani irin falala ta kai wannan yanzu misalin da zan bada an zo za a yi mesaji a la nation shugaban ƙasa sai ya to ya ringa ambatan sunanka kowa ana shi ba wai Nijar ba duk duniya ga baki ɗaya za a shi za a ce wannan bawan ya samu ya samu wata ɗaukaka wataƙila kiran da zaka samu a ranar a portable ɗinka suna da yawa amma Allah maɗaukakin sarki zai tara mala'iku ya ambace ka to ya ne ne ambatan Allah ya ne ne ambatan mala'iku ambatan Allah maɗaukakin sarki ga bayinsa shine Allah maɗaukakin sarki zai yi maka zai tafkar maka da ni'imominsa a gare ka zai arzuta ka da ni'imomi ga baki ɗaya ambatan mala'iku ga bawa shine mala'iku za su yi maka addu'a Allah ya yi maka kaza Allah maka kaza Allah kare ka da kaza Allah kare ka da kaza kan mu tafi ko ina idan za mu tsaya akan wannan falala kadai ta ambatan Allah to wallahi tallahi ya ishi dan adam ya ishi bawa a ko da yaushe ya yawaita ambatan Allah madaukakin sarki daga cikin falala ta ambatan Allah madaukakin sarki ya koyan uwa musulmi shine shi wannan ambaton Allah yana karya shedani yana rugurguza shedani sannan kuma dalilin wannan ambaton Allah yana kunce yana since kulli kulli da shedani yake yi gabawa shi yasa ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas yake cewa da Allah madaukin sarki yace min sharril waswasil khannas ina roƙonka ya Allah ka kare ni daga sharrin alwaswas mai sanya wasi-wasi alkhannas a cikin kirazan mutane mai kai kawo a cikin zukatan mutane sai Abdullahi bin Abbas yake cewa ni ake nihi da wannan sai yace ai saboda shi ash-shaytanu jathimun ala qalbi ibn adam shi shaydan yana zuwa ya tabbata ne a cikin zuciyar mutum yana zuwa kamar wanda ka san mai zuwa yana wa'azi yana tare da kai a koda yaushe yana raya maka wasu abubuwa a cikin ranka Abdullahi bin Abbas yake cewa idan wannan mutumin ya zamanto ya gafala, ya rafkana, baya ambaton Allah, wasu wasa sai shaidani ya jewa mushi wasi-wasi a cikin zuciyar shi, sai ka yi ta saƙa sake-sake-sake a cikin zuciyarka. Yake cewa amma kuma idan wannan bawan ya ambaci Allah maɗaukakin sarki, khanasa sai ya turmuza ya karya shaidanin nan wannan shaidanin da yake tabbaci a cikin zuciyar shi sai a karya shi wannan shaidanin sai ya tayi ya ba mutum waje ashe ko kaga falala ce ambaton Allah madaukakin sarki domin za ta raba ka da shaidani shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mu sani shaidani yana zuwa ya samu mutum yayin da yake kwana ya mishi kulli guda uku a jikin shi kusan kanshi yana mishi kulli guda uku wa'innan kullun guda uku manzon Allah a cikin hadisin har yake ambata mutum yana da dare mai tsawo ya kwanta ya barcin shi idan ya tashi manzon Allah sa sun yace yaya ne ne za a yi wannan kullun da shedan ya mishi guda uku ya warware manzon Allah sa sun yace shine idan mutum ya tashi ya ambaci Allah domin idan mutum ya tashi daga kwana abinda ake so ya fara yi shine ni ya ambaci Allah madaukakin sarki idan ka dibi rayuwar mu a yau zaka ga yanda muka ratayu ga Allah muka ta'allaka da Allah ba ɗaya yake da muka yanda muka ratayu ga wasu ababe ba. Shi yasa aka tambayi wani magabaci aka ce yaya magabatanku yaya magabatanmu suka kasance game da Alƙur'ani suka ce yanda kuke game da wayoyinku a yanzu haka suke da da Alƙur'ani. Mutum in ya tashi zai kwanta salula ce ƙarshen abin da zai diba wani sai ma barci ya kwashe shi salula za ta faɗi in ya tashi daga kwana abin da zai fara diba portable ba abin da yake kuma a cikin portable watakila whatsapp facebook instagram da sauransu dai harkar rezo sosiyo shi kaɗai ne abin da yake a ciki ko mesaji ko wani makamancin haka amma manzon Allah sa sun yace to wannan kulli guda uku da shaidani yake ma mutum idan mutum ya tashi cikin da da sahi ya tashi ko da yaushe ne ya kwana in ya tashi ya ambaci Allah sai manzon Allah sa sun yace in hallat uqdatun wannan ambatan Allah da ya yi sababin ambatan Allah da ya yi sai kulli guda ya kunce daga cikin kulli uku da ya yi manzo Allah ya ce fa in tawadda'a idan ya tashi yayi alwalla in hallat uqdatun sai kuma kulli na biyu yayi ni ya kunce fa'in sallah idan ya tayi masallaci ya yi sallah ta asubahi ko kuma ya yi sallan nafila a cikin gida ko kuma mace ce ta yi sallah a cikin gidansa ko a cikin gidansu to in hallata uqaduhu kulluha dukka wannan kullin guda uku za su kunce kaga idan kana so kenan wannan kulli guda uku duka su kunce sai ka aikata abubuwan nan guda uku gabaki daya in ka aikata guda biyu a ciki kulli biyu za su kunce kulli ɗaya ba zai kunce ba in ka aikata guda ɗaya kulli ɗaya kaɗai zai kunce kulli biyu ba za su kunce ba in ko to ina kuma ga asara ai yayi asara ga wanda kuma bai aikata ko guda ba kaga mutum ya tashi ba abin da yake waɗi wani sai waka wani sai yayi mai ƙaba ya ce a komi yayi ihu ko wani abu makamancin haka to abin da ya kamata mutum iya holkawa daga kwana yayi ambaci Allah shine addu'a da ake karanta yayin da aka tashi daga kwana alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur kadan daga cikin addu'o'in da ake karantawa kenan mutum ya karanta kana karanta wannan kulli guda sai kunce yayin da mutum ya tashi ya tayi alwala lokacin da muke tunkara yanzu lokacin sanyi kai hakuri ka ai kai alwallan nan domin kulli zai kunce da shedani yayi maka idan kuma mutum ya tayi hakuri yayi sallah to kullikan nan guda uku duka za su kunce manzo Allah sa sun ce sai kaga mutum ya tashi yana jin nishadi a cikin zuciyar shi a cikin jikin shi baya da kasala yana jin nishadi amma idan kuma mutum mutum bai yi haka ba mu dukan mu nan watakila zamu kasance shaida wani lokaci yana kama mutum yayi haka nan ya tashi ko wani abu makamanta haka ya mance da yi abu ba zaka ga mutum yayi mi ya tashi khabithan nafsi katlan zaka ga jikin shi yana jin mi a jikin shi yana jin kasala yana jin baya jin jikin shi yanda ya kamata to wannan alama ce da take nuna kullun da shedan yayi maka bai kunce su ba kaga wannan kadai idan da zamu tsaya shi ma ba karamar ni'ima bace ko ba karamar falala bace ta mi ta ambatan Allah madaukakin sarki daga cikin falala ambatan Allah ya koyan uwa musulmi shine shi wannan ambatan Allah yana kare dan adam daga shirrika duk lokacin da bawa ko shedani na mutum ko aljani zai yi wani sharrin shi a gare ka to ambatan Allah madaukin sarki zai kare ka game da wannan sharrin shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi yake wadi a cikin hadisi yake cewa duk wanda ya tashi da sahe sannan ya wadi a dukkan sahiyar shi da yake tashi sannan kuma yake wadi a duk lokacin da ya yammata lokacin da ya marece ta yi zai shiga dare so uku uku ake wadin menene zai wadi shine wannan addu'ar manzo Allah sallallahu alaihi yace bismillahi allazi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama' wahuwa sami'ul alim duk wanda ya maimaita wannan so uku lokacin da ya tashi da safe so uku lokacin da ya yammata ya mareta da marece manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace lam yadurruhu shay'un babu wani abu da zai cutar da shi a wannan yinin nashi ko kuma a cikin wannan daren shi yasa iya da kyau mutum ya yawaita ambatan Allah kaga ambatan Allah yana da falaloli masu yawa idan muka takaita game da wannan kadai shi ma falala ce mai girma to shi yasa ya zamanto muna yawan ambaton Allah madaukin sarki haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wadi cewa duk wanda ya sabka a wani waje ka je bakunta gidan wasu ko ka je kana tafiya ka samu wata inuwa kake hutawa ka zauna zaka huta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce yace sai ka ce a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq idan ka wadi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa innahu la yadurruhu shay'un to ya sani duk wanda ya faɗi wannan yayin da ya tafi wani waje ba abin da zai cutar da shi a wannan wajen hatta yartahila minhu har sai ya tashi daga wannan wajen ya tafi shi ba abin da ya cutar da shi kaga ambaton Allah kenan falala ta ambaton Allah shi yasa ake bada labarin wani magabaci wani lokaci yana tafiya cikin rana ko yana cikin aiki ne a cikin gona namun ta aka ce kawai sai ya ji kunama ta halbe shi kunama tana halbin shi abin da ya tuno shine wai ashe a yau da ya tashi da ta bai karanta bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim bai karanta ba ashe shi abin da ya zo mishi akai kenan kawai ya tuno ashe bai karanta bane ba domin Allah madaukin sarki yace in dai ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa in dai ka karanta shi so uku da safe da mareta ma ka karanta to ko kunama kamar da hadisin ya zo ko kunama ba ta isa ta halbe ka ba to shi iya jin kunama ta cije shi iya diba ya ga kunama ce sai ya ce kawai ashe ya manta ne bai karanta wannan addu'a ba ka diba ka ga yadda suka saba da ni da ambatan Allah amma mu a yanzu mutum saboda yanda muka zamanto mun saki Allah mun bar Allah zaka mutum ya jima bai yi mi ba bai ambaci Allah madaukin sarki ba har ya kai wani lokaci ƴan uwa musulmi a gaggauce daga cikin falala ta ambatan Allah madaukakin sarki shine shi wannan ambatan Allah yana kankare wa mutum sababin shi ana kankare wa mutum zunuban shi kuma yana tafiya da zunubin gabaki daya ko da ko yayi yawa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda yace subhanallahi wa bihamdihi wannan kawai subhanallahi wa bihamdihi mutum ya hode shi a cikin yinin shi so 100 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace hubbat khatayahu za a kankare mushi zunuban shi gabaki daya walau kanat mithla zabadul bahr ko da ko sun kasance sun kai yawan kumfar teku ne duk lokacin da mutum ya zamanto ya ringa faɗin wannan subhanallahi wa bihamdihi so ɗari a wuni to duk zunubin da ya aikata Allah maɗaukin sarki zai sa a kankare mishi ko sun kai nawa ne amma wani sharaɗi idza jtuni batil kaba'ir sai mutum ya nisanci manya manyan laifuffuka in dai mutum zai zamanto yana shirka ga Allah yana kisa yana kaza yana zina yana kaza to ya sani wannan ko ya maimaita sau ɗari nawa ne to wannan baya hawa kan shi domin manzon Allah ya ce sai ka nisanci manya-manyan laifuffuka a cikin manya-manyan laifuffuka daga ciki ne na ambata wannan wanda suka fi shahara amma a yau za ka ga mutum ya dage da shirka ga Allah maɗaukakin sarki ya dage da yin bid'a ya dage da yin kaza ya dage da yin kaza amma wai shine zai taho yana ce ma wanda baya shirka wai baya ambatan Allah wai saboda beje yana buga kirji yana kaza yana kaza ko da yake zamu zo wata ran zamu yi bayani akan ladabin yanda ake ambatan Allah madaukakin sarki domin ambatan Allah yana da ladabi yanda kaga mutum da zai shiga dush zai shiga ban daki Allah madaukakin sarki bai bar shi haka nan ba sai da yace in zaka shiga kayi addu'a in zaka shiga ka shiga da kawa hagum in ka shiga ga yanda za ka yi in ka ƙare ga yanda za ka yi in za ka fito ka fito da ƙawar dama in ka hito ka waɗi kaza wannan ban ɗaki ha to kuma an bazan Allah sai a barka ba a baka yanda za ka yi ka yi shi ba amma mutum sai ka ga ya ci abinci ya ƙoshi ya yi kaza ya yi kaza ya so yana abubuwa a titi kuma yana cewa ai haka Allah maɗaukin sarki yake so a yi mishi ko wani abu makamancin haka wannan duk iya daga cikin abin da mutane muka jahilta mutum bai je ya yi karatu ba, za ka ga mutum ya mai da hankali wajen karatu wanda yake baya da wani amfani da zai mishi, amfanin da zai mishi kaɗai bakin shi daga rai ta huta ne, amma mutum zai ɓata lokaci a wannan wajen, yana ɓata lokacin shi da kuɗin shi da dukiyar shi da komi da komi da lokacin shi, amma bai je ya ware awa ɗaya, awa biyu a wuni. wanda zai tsaye a koya mishi abin da kuma zai amfane shi a ranar tashin alkiyama ba. wannan duk shine yake kawo mana irin wa'annan abubuwan sai kaga mutane suna zawwa suna sanyo abin da bai kamata ba a cikin addini sai a ya wayi gari har mutane sun saba da wannan abin saboda ba su zuwa su yi karatu wannan abin wanda ya zo kuma ya ce abu kaza ba shi da kyau wannan abin ba shi da kyau sai a ga kamar shi ne ya zo da bakon abin alhali kuma wancan wanda ya kawo karatu ne da ba a yi ba aka gani abin da yake shi yasa aka kai ga wannan shi yasa ya kamata 'yan uwa a mai da hankali wajen ba da lokaci wajen zuwa a karanci wannan abin kai ka diba ka gaban ɗaki ne zaka shiga an ce ga yanda zaka yi in ka shiga ga yanda zaka yi kuma an batan Allah a barka haka nan ba a ce maka ga yanda zaka yi ba tsakanin ga Allah bayyayiwa to shi yasa wannan iya daga cikin falala ta ambatan Allah ya koyan uwa musulmi daga cikin falala ta ambatan Allah ya koyan uwa musulmi shine shi wannan ambatan Allah a gurguje ranar tashi alkiyama yana ɗaukaka darajar mutum darajar mutum za ta ɗaukaka shi yasa manzo Allah sa su yake hodi a wani hadisi yake cewa sahabbansa ala unabbiukum shin bazan ba ku labari ba da wani abu wanda ya fi alkhairi a gare ku akan ayyukan da kuke yi kuma wannan abin wanda Allah ya fi son sa kuma wannan abin yake ɗaukaka darajar ku kaga kenan yana ɗaukaka daraja da ƙarshe suka ce wa ma za ka ya rasulallah menene wannan abin muna so a gaya mana ya rasulallah ya manzo Allah sallallahu sai manzo Allah sallallahu ya ce zikrullahi azza wa jalla shine ambatan Allah madaukaki ambatan Allah mai girma da buwaya shi yasa ambatan Allah yana sa ma darajar ka ta ɗaukaka a ranar tashin alƙiyama shi yasa kada mu sake mu yi wasa da ambatan Allah ya ku ƴan uwa musulmi kai abu na ƙarshe wanda zan takaita a kan shi shine daga cikin falalar ambatan Allah shine a ranar tashin alƙiyama ambatan Allah sababin ambatan Allah yana sa mizanin ma'auninka ya zamanto yayi nauyi inda za a auna ayyukanka zai zamanto ayyukanka sun yi nauyi sakamakon mai ambatan Allah maɗaukin sarki da kake shi yasa manzo Allah ta yake cewa kalimatani akwai wasu kalmomi guda biyu khafifatani ala lisan wannan kalmomin guda biyu suna da sauki a halshe wajen aikata su a harkon khutba mun ce yin ambatan Allah yana daga cikin abin da ya shahi in ana aikata shi ana samun sauki to kadiba kalmomi ne guda biyu Allah madaukin sarki manzo Allah yace idan mutum yayi su suna da sauki a halshe ba su da wuyan faɗi ba su da wuya wajen faɗi amma wa'annan kalmomin guda biyu kuma habibatani ila rahman Allah yana son su kai yanzu wace irin falala ce wannan in aka ce maka Allah yana son abu kaza ai ya kai falala yau wata ce kake so ko wani ne kike so idan aka ce yana son wannan abin ko tana son wannan abin zaka ga har kamar ka haukace wajen aikata wannan abin to fa wannan Allahn da ya halicce ka ya halicci wanda kake so kin ko ya halicci wanda kike so shine yace yana son wa'annan kalmomin guda biyu kuma ƙarin falala yace a ranar tashin alƙiyama thaqilatani fil mizan suna nauyaya ma'auni idan ma'auni idan an zo auna ayyukan bayi sai manzo Allah sa sanin yace wannan kalmomin su ne subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim shikenan kawai ka zauna ka ce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim wannan kalmomin in kana ambata su to za su zamanto za su nauyaya maka ne ma'auninka a ranar tashi alkiyama shi yasa ya ya ku ƴan uwa ina tunatar da kaina da ku gabaki daya akan mu zamanto masu yawan ambatan Allah madaukakin sarki ambatan Allah madaukakin sarki ba wai mutum ya ta titi yana ta ihu yana kaza bane ba ambatan Allah mutum ya zauna yana Allahu Akbar ambatan Allah ne a gidan shi a cikin ɗakin shi in yana da AC ya kunna ya sa fankoki ya sa yana Allahu Akbar Allahu Akbar wallahi ambatan Allah ne yake kuma yana samun lada mai yawa yana cikin motar shi yana kan abin hawan shi yana tafiya ya maimaita Allahu Akbar subhanallah subhanallazi sakhara lana hada haka da ambatan Allah masu yawa alhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika la suna da yawa ambatan Allah daga cikin manya manyan ambatan Allah shine kuma karatun alqur'ani shi yasa duk wanda yake yawaita wannan wallahi tallahi zai samu falalolin wannan wanda muka zana da wasu suna da yawa inda za mu wuni ana ta yawa ba za mu iya kai karshen su ba Allah maɗaukakin sarki ya ƙarfafar da ni da ku baki ɗaya akan ambatansa ya sanya mu daga cikin masu ambatansa masu yawa Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu daga cikin waɗanda za su ringa ambatansa a koda yaushe Allah maɗaukakin sarki ya kare mu ya kare ƙasanmu Allah maɗaukakin sarki ya kawo mana kwanciyar hankali a cikin ƙasashenmu na musulmai baki ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya kare mu daga duk wani mugu da yake so ya kai ya ga ƙarshen mu ko kuma ya ga ƙarshen musulunci ko ya ga ƙarshen ƙasanmu Allah maɗaukin sarki ya kare mu daga gare shi. Allah maɗaukin sarki ya kare mu daga dukkan sharrin mai sharri, ya kare mu daga dukkan hasadar mai hasada. Allah maɗaukin sarki ya kare mu daga dukkan munafincin mai munafiki. Allah maɗaukin sarki ya kare mu daga sharrin kafiri wanda kafircin mai kafircin kafiri. Allah maɗaukin sarki ya ƙara saukar mana da kwanciyar hankali a cikin gidajenmu, a cikin ma'aikatunmu, a cikin wuraren kasuwancinmu a cikin ƙasanmu gabaki ɗaya da kuma ƙasashen musulmi gabaki ɗaya da kuma duniya gabaki ɗaya Allah madaukin sarki ya sanya mu zamanto masu yawan ambatansa a koda yaushe Allah madaukin sarki ya arzuta mu da tuba zuwa gare shi Allah madaukin sarki ya arzuta mu da gode masa akan ni'imominsa akan mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك فقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله
Allahumma